نفسي ونفسي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا 21 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 mun haɗu a wannan masallaci da ikon Allah a irin wannan lokaci cikin wannan jami'a don ci gaba da karatu a wannan wata mai albarka wata Ramadan mun saba haɗuwa a irin wannan lokuta domin karatun alkur'ani mai girma muna kuma karatu cikin suratu yunus mun tsaya aya ta talatin da uku za mu tashi aya ta talatin da hudu insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace kafin mu shiga karatu ga tambayoyin da aka turo wannan mun tsallake ta jiya kamar ban fahimta ba a shine alarama ya bayyana cewa abin da ya rubuta na biyu shine akwai abin da yake damunsa yake bukatan wace irin addu'a zai rinka yi wato ya samu sauƙi cikin wannan yawanci istighfari tun yana cikin damuwa ya rika yawaita istighfari yawaita istighfari yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara hatta kunci rayuwa in mutum yana yawaita istighfari Allah subhanahu wataala yakan kula da sha'aninsa da yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita rage sabo bisa ganganci Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce mace ce ana binta azumi duk shekara kuma ba ta ramawa saboda ba ta son yin azumi har ta manta nawa ne shekara har ta manta ma cewa shekara nawa ne ba ta rama ba to yanzu Allah ya ganar da ita har ta yi niyyar ramawa to yanzu ya za ta yi don ba ta san na shekara nawa ba ne ba ta san nawa shekara nawa ake binta ba kuma duk shekara tana shan guda biyar ne sai dai a tunaninta shekara hudu ne ake binta a inda a tunaninta shekara hudu ne shikenan babu wanda zai mata tunani sai ita kuma tana zaton cewa shekara hudu ne kowane shekara tana shan azumi biyar don haka za ta rama su ba dole ta yi ajere ba a hankali a hankali sai ta rama su da yawaita istighfari da tuba saboda rashin yin su da ba ta yi akan lokacin da ya dace ba wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama duk da cewa a mazhabar malikiya za ta hada da ciyarwa ga kowace shekara saboda horo ga abuna amma dai za ta biya azumi wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa yawa tambayarsa ita ce akwai takamaiman lokaci ne na shiga itikafi da safe da yamma wadda suna ta tana da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga itikafi ne a da yamman daren ashirin ga watan ramadan misali in an kai azumi goma sha tara a wannan yammaci shine daren yakan shigo ya wayi garin ashirin ko kuma ya shiga yammacin ashirin ya wayi garin ashirin da ɗaya a shekaran ƙarshe kuma ya shiga ya yi na kwana ashirin saboda haka idan mutum zai shiga na goma gaba ɗaya ne haka zai yi idan ko mutum zai shiga na wasu yanki ne ko misali mutum zai ko kwana uku ko ko mutum yana nufin zai ko kwana kwana biyu ko ini da kwana to ya danganta da irin yadda ya saita lokacinsa idan har ka zo har an yi karatu tare da kai ko kuma ka je ka gama harkokinka a kasuwa kana so ka shiga na daren yau da inin gobe to mutum zai iya shiga wato kafin a yi iftar a yau sai shan ruwa ya same shi a masallaci sai zama magariba faduwar rana ya same shi a masallaci a yau in yana nufin zai yi na ini da kwana ko kuma na dare da ini to shan ruwan yau sai ya same shi a masallaci shi daga lokacin ba zai fito ba har ya kwana ya ini gobe goben bayan ya sha ruwa sai fita daga masallaci don haka ya yi daren yau sannan kuma ya yi inin gobe in kuma bai samu dama haka ba sai da daddare ya shiga kawai misali yau mutum bai samu ya yi buɗe baki a masallaci ba sai watakila ma har ya je gurin tafsirin dare tukunna sai ke tunanin ya kamata ya yi itikafi to sai zama ya shiga itikafin kafin alfijir ya keto ko karfe sha biyun dare ne ko karfe ɗayan dare ne ko kuma tun karfe goma na dare ne ko karfe sha ɗaya kafin dai alfijir ya keto ko da karfe hudu da rabi ne mana ya same shi a masallaci alfijir ya keto yana masallaci a yi sallan asuba da shi a ini yana cikin masallaci a yi buɗe bakin gobe da shi sannan ya kwana jibi in aka yi sallan asuba kenan ya gama itikafi ya yi ini da kwana kenan dare da kwana don haka duk in kwana uku ma yace zai hakan zai yi in kwana biyu ne in ini da kwana ne duk haka kawai zai mafi karancin itikafi shine ini da kwana a gurin mafi yawan malamai duk da cewa a hanafiya ko ini ɗaya mutum ya yi da niyyar itikafi suna ganin ya yi itikafi wallahu alam don haka dai ga yadda lokacin shiga yake ga lokacin fita wani bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce a ganin cewa za a fara tahajjud to shin mutum zai iya yin asham sa'an nan kuma ya yi tahajjud ko kuma ba zai iya ba zai iya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa da bakinsa cewa an ƙayyade sallah iya raka'a goma sha ɗaya ba amma in mutum ya raka'a goma sha ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi aisha radiyallahu ta'ala na ta faɗi ko a ramadan ko a wajen ramadan bai ƙara akan wannan ba ma'ana bai ce kuma kara ƙara ba wannan tana ba da misalin yadda aikinsa yake ne to in ka ce irin wannan kawai za ka yi to ka dace da sunna ya yi daidai shine afdal amma in mutum ya ƙara hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna sallan dare ana yi raka biyu a yi sallama raka biyu a yi sallama sai a ma'ana wajen ƙarshen hadisin ya ce in ɗayan ku ya ji tsoron fitowan alfijir sai ya yi wutiri sai ya ce ku sanya ƙarshen sallan ku a dare ya zama wutiri da a ce iya goma kawai za a yi da cewa zai salatul laili masana masana in ɗayan ku ya yi sallama biyar sai ya yi wutiri amma sai ce in ya ji tsoron ketowan alfijir kuma ƙiyamun laili yana fara daga kawai bayan isha to wani za ka iya samu ya yi raka har ashirin ma to idan ka yi ashirin alfijir bai keto ba ka ƙara ko ka tsaya a haka ko kuma kawai ka yi raka goma sha shida sai ga kana ga alamar alfijir zai keto sai ka abun nan kaga mena ma'ana babu wani iyaka kenan don haka za a iya ƙarawa bayan an yi asham a ƙara yin tahajjud ga wanda ya samu dama wallahu alam ba laifi a cikin wani yace hadisi ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya yake yi eh shine ƙarin bayanin kenan wallahu alam wani bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce a matarsa ta kasance mace mai yawan ambaton saki a duk lokacin da saɓani ya faru wannan al'amari sai gaba yake yi ya mata nasiha amma kamar zuga ta yake yi to shin malam idan ya mata yadda take so babu laifi a ai ba sakin take so ba faɗa kawai take da baki saboda haka ba sakin take so ba inda yadda take so ka mata ba saki bane take so saboda haka akwai abun da take so ne ba ka mata ba shi yasa kullun yawanci take cewa kamar ka sake ta ka samo abun da take so kai mata insha Allah ta'ala ba za ta dinga faɗa ba kuma ko ta faɗa bakinta ne kawai ya faɗa kai kuma aikinka kare gaskata bakinta wallahu alam wannan bayan ta yi sallama ya yi sallama yace shi likita ne yace shi likita ne amma na dabbobi mana shi likitan dabbobi ne shekaran jiya an kira shi ya yi wani aikin likitanci kenan zuwa kwanan plateau ya ce a lokacin ya hau a taba ya suka yi ittifaki da mai mashin din naira saba'in da suka je can sai zama naira ɗari biyu ne a gurinsa ya ba wa mai mashin mai mashin ya ce ba shi da canji sai ya shiga gida don ya gidan mai wannan wanda ya kira shi don ko za a samu canji shi ko mai mashin kawai sai ya tafi ya turo yaro da naira saba'in bai same shi ba yanzu menene zai yi sai ya ƙara bincikawa in bai same shi ba sai ya yi sadaka da niyan cewa na wannan mai mashin din ne in kuma daga baya wata ran ya ganka ya gane ka ya ce yana son naira saba'in ɗinsa sai ka bashi naira saba'in wajibi ne a bashi saba'in ɗinsa amma in ba ka wasu ya zama an yi sadaka da ita da niyan shi wannan wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya ce yana ya ce akwai akwai kabari abunan ya ce ya yi wani abu ya ce yallaɓai malam ranka shi daɗe wannan ban san ya ce mutum ne anguwarsu akwai masallaci da akwai kabari kuma ana tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan masallaci ɗin shine yana tambaya cewa idan ya shigo masallacin zai yi tahiyatul masjid ko kuma ko kuma a'a kuma zai yi sujjada idan aka iso inda ake yin sujjada a karatu masallacin anguwa akwai kabari ya kamata a samu abinan kwamitin masallacin sai maza-maza a gaggauta zama saboda akwai hatsari mai yawa a ciki don a yi bayanin da ya kamata ba wai ko a takarda ko a abun nan ba wani bayan ya yi sallama ya ce yana tambaya yana son a yi masa bayani ne game da sallar tahajjud ita ce sallar da ake cikin dare a kowane irin lokaci musamman kuma a cikin wata ramadan ana yin salatu tahajjud wato mutane su tashi cikin dare su yanke bayan da sun fara bacci su yanke su tsaya su yi nafilfili ko mutum ya yi a gidansa shi kadai yanzu ana da ikon Allah ana yi a masallatai daban-daban wanda yake kara wa mutane karfin gwiwa saboda haka idan an yi wannan shine sallan tahajjud ana samun falala mai yawa Allah subhanahu wataala ya samu dace sannan yace magana akan zanen mutum wannan tambayin wannan bayan ya yi sallama ya ce shi ɗalibi ne a makarantar nan kuma yana son ya shiga itikafi a wannan masallaci amma malam yana da test na wani kwas guda ɗaya kuma test ɗin zai same shi yana cikin itikafi zai iya fita ya je ya yi test in ya dawo ko kuma ba a yin haka a lalle ba a yin haka sai dai ka jira bayan ka yi test in sai ka shiga itikafi amma in dai ka shiga itikafi ba maganan test yawa saboda haka sai mutum ya jira in ya yi test in sai ya shiga itikafinsa wannan shine ya dace da sunna da kuma yadda aka shar'anta yin itikafi ba zuwa a yi test ba zuwa a yi komai kasuwanci har gaisuwar rasuwa ba a zuwa in an shiga itikafi muna fata Allah subhanahu wataala yayi addu'a yayi roki cewa a taya shi addu'a muna fata Allah ya sanya albarka a rayuwar mu gaba daya insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu sauran tambayoyin Allah da muna raye zamu ci gaba da gasu zamu ci gaba da karatu ne aya ta 34 cikin suratul Yunus Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wata'ala kafin mu shiga wannan aya a karatun jiya magana fa zayyalna bainahum sai muka rabe tsakanin su ma'ana Allah subhanahu wata'ala wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyalna bainahum in aka tada su Allah zai ce makanakum antum wa shurakaukum ku lazimci gurinku ku da wanda kuka yi tarayya da su kuka hada Allah da su sai Allah ta fazayyalna bainahum ga su a tare a guri daya amma kuma Allah ya rabe tsakanin su a aqidanci a wannan ranan ka shi yasa shurakaukum za su rinka cewa ma kuntum iyana ta'budun wato suna tare amma kuma ba sa tare sun riga sun rabu a duniya suna tare jiki da da kuma zuciya saboda su suke bautawa to a lahira kuma a ɓangaren aƙida sun rabu don za su yi abunan za su barranta da su shine isa barra allazina tubi'u min allazina taba'u wannan shine ƙarin bayani akan wancan guri Allah subhanahu wataala ta qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu har yanzu dai Allah yana ƙara tabbatar da haƙƙinsa da tantantansa cewa shi kada ya dace a bauta masa don haka yake faɗin ayyukan da shi kadai ke keɓaita da su babu wanda ya yi irin wannan aikin cikin duk abin da ake bauta kuma bayan Allah Allah ta kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal min shuraka'ikum shin cikin waɗanda kuke hada Allah da su wajen bauta akwai wanda yabda'ul khalqa yake iya faro halitta summa yu'iduhu sanan ya mai da shi ba wanda yake iya faran halitta a ce an samu ciki da har ya soma motsi a'a ya yi wata shida sannan kuma sai a ce an yi bari ko kuma a an samu halitta ciki ya shiga an samu har ya zama gudan jini mana ya yi wata ɗaya an shiga wata na biyu ko ya yi wata biyu an kusa a shiga wata na uku sannan sai matar ta yi bari Allah ya fari halitta sannan ya mai da shi ba wanda ya sai wannan sai Allah shi yasa Allah ta qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ka gaya musu Allah ne kadai yake iya faran halitta sannan ya mai da shi amma ba wanda ya sai wannan fa anna tu'fakun to me yasa kuke barin hanyar gaskiya ta hanyar bin bautawa Allah shi kadai ku koma zuwa ga hanyar ƙarya me yasa Allah ta sake tambayar su kul ka gaya musu hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq shin a cikin ababen da kuke hadawa da Allah wajen bauta akwai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya babu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya kowa kawai sai dai shiryar da wanda yake binsa zuwa ga sauransa duk wanda ka ga ana binsa yana yadda da a yi wannan to zuwa ga sauransa ne ku duba yawanci mutane za ka ga wanda ake bi in ya zo aka ambaci sunansa za ka ji magoya bayan gudun suna ihu suna kabbara an ambaci sunan wani jagoransu amma za a ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau goma baka ji ana ribibi ana sallallahu alaihi wasallam a fili ba kuma jagoran yana gurin ba zai zo ya ce kai ku ɗauka ni ba kowa bane in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kuna shiru amma ambaci sunana kuna kuna surutu kuna hayaniya duk ko kungiyoyi ko jama'o'i wanda wannan shine kololuwa shugaba a guri wanda ake tafiya ake iya mutuwa a kansa zaka ji in an kira sunansa ana kambama gurin amma ana kiran annabi sallallahu alaihi kai ana kiran sahabbai musamman sahabbai sai ka ce abubakar siddiq radiyallahu anhu shiru umar al-faruq radiyallahu anhu shiru amma an kira wani mutum a baya bayan nan wanda ya gashi ana gugurmaya da shi wajen wawa da rabawa amma sai ka samu mutane suna kambama shi in an kira sunansa wai don shine jagoran su saboda me yana kiran su zuwa ga kansa ne qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq shin a cikin waɗanda kuke tarayya da su akwai wanda ke nusar da ku zuwa ga gaskiya Allah in kaga ya ce ku yi kaza wallahi fa'ida za ku samu zuwa ga gaskiya kawai ke nusar da ku annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga ya ce ku yi kaza to tsantsa amfani ne zai dawo gare ku amma duk wani sauran mutum wanda in ana kiran sunansa zaka ji ana kabbara ana wasu kambama murya da daga murya so da an kira sunansa ko ka ji ana wani kirari ana faɗan wata kalma gare shi wai an kira sunansa ana mutuwa a kansa ana kewaye shi in zai tafi ana kaza ana kaza wa'ina abubuwan ba za ka taɓa ji ya ce in in kar ku mun haka ba ni ban kai haka ba a sai dai ƙara yin haka an je an kashe wasu suna kare ka sai ka ji ya ce eh sun manzon Allah kai kai waye to babu wanda yake duk wanda ake tarayya da su in ake daukan su ake ba su matsayin da ya wuce nasu wasu ma ake ba su matsayin Allah wasu ake ba su matsayin da ya wuce matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ce saboda batan basira da lalacewa in wani abu nan ya samu matsala sai ga mutane kawai wasu suna ta ramewa suna ta abun nan suna ta zagayawa amma ana maganan za a kai attack masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna dariya suna jin labarai wani ya doso masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bom bai tada hankalin mutane ba sai yan kalilan a cikin jama'a amma an doshi gidan wani mutane suna ramewa wannan akwai matsala a ciki ya kamata komi son da zaka yi wa mutum ka san kuma Allah subhanahu wataala shine Allah halittansa tukunna aka yi wai ma tukunna kana son sa akan me kana son sa akan me har a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiru in an kira sunan wannan kana kirari a kira sunan sahabbai manyan nan kana shiru a kira sunan wani mutum dan Najeriya kusa kusan nan ko dan Afirka kusa kusan nan ko dan zamanin yanzu a duniya ko ma wace kasa yake kana kirari shi kuma bai kushe wannan kirarin ba bai ce a'a ya ana kiran sunan sahabbai ba kwa jinjina musu amma an kira sunana ni ni na bayan baya ku rin tsaya kuna kirari ku daina yin haka bai faɗi haka ba saboda mai baya shirye da ku zuwa gaskiya qul hal min shurakaikum man yahdi ila al haqq qul illahu yahdi lil haqq ka ce mutu Allah ne kadai yake shirye da mutane zuwa ga gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Bani Tamim suka zo suna cewa ya sayyidana wa buna sayyidana ya shugabanmu dan shugabanmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sauri yace kai sammuni Muhammad ibn Abdullah ku ambace ni Muhammad dan Abdullahi ba na son kirari amma yau kawai idan mutum ya dan tattaro wasu muridai wanda suka zamanto kawai su ne wanda ko ta ina in yi abun nan yana tafiya suna wani kankamin jiki da sauransu to sai ga kawai in ana kiransa suna da waliyin Allah a menene kaza kaza ana ta wani kirari a samu wata kalma ana faɗa amma da zaka ji sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai kaji mutum bai ma san shi ba saboda mutuwar zuciya kuma shi wannan din da ake wannan kirarin bai jawo hankalin mutane su gane matsayin sa fa shi ba kowa bane alhali annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cancanci kowace irin kalma da ta dace inda bata saba wa Allah ba a faɗa masa wajen kirari amma shi ya fito yana cewa a ana Muhammadun Rasulullah sammuni Muhammad ibn Abdullah ku ce mun Muhammad dan Abdullahi kar ku zo kuna mun wani kirari ya sayyidana wa buna sayyidana wa kaza kaza amma mutane yanzu basira ta bata sai ga kawai an zo ana ce wani kirari mutane suna ta kashe kansu akan abun da ba da wani amfani kana kare abun da gaba ɗaya bai bai bai da wani amfani cikin al'umma saboda haka mutane su dawo ga wannan shi ma wanda ake yi hakan ya ce a'a ni fa ku daina mun haka yawa ku daina mun haka ku tseda ni inda Allah ya tseda ni annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa yace ni ku ambace ni Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ku duba fa matsayin irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me don kar waɗannan din su bata ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci don an ce sayyidana wa buna sayyidana ko wa buna sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne shugaban shugaba dukkan shugabanni suna kasan shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annaba za su yi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma don kar ya nusar da mutane zuwa ga wuce gona da iri a cikin haƙƙinsa sai ta a ku dakata ku dakata amma yau sai ka ji ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi shiru ba su ma san me aka faɗa ba amma an ambaci sunan wani mutum sun mai da shi kaman gunki sun mai da shi gunkin su ba za su iya mutuwa akan komai ba sai sai dai su mutu akan wancan kullum ana zagayawa ana ta wani ribibi akan mutum amma ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga biladul haramaini inda Ka'aba take inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasu suna can suna so su kai attack gurin suna so su fasa bomb a gurin ba a hankalinka bai tashi ba to wannan abubuwa ne da ya kamata a lura babu waɗanda in ana bin su bi sau da kafa har aka ba su haƙƙin da ya wuce nasu aka shiga kai su zuwa ga matsayin gumaka aka mai da su gumaka wasu suna so su bauta musu suna iya barin sallah akan hidima wa innan to suna iya kaza suna iya kaza to waɗannan mutane sai ka samu ba sa shiryar da mabiyansu zuwa ga alkhairi mutum yazo zai faɗi ga gaban kai sujada ba za ka ce masa tashi ni waye ban isa ba ba ni ba Allah ake wa sujada ya kamata ka faɗi haka ka shiryar da shi zuwa gaskiya kenan mutum zai na wani kirari ka ce masa a'a ba na so ban kai ba niwa gawa kwanan nan zaka gani na zama gawa wa kullu alladhi fawqa turabi turabun duk wanda ka ganshi akan kasa sunansa kasa kusan nan to ka gaya wa mabiyanka haka mana saboda ka tsaya daidai inda ya dace ya halatta su girmama ka ya halatta su yi abin da ya dace na shari'a amma ba a wuce gona da iri ba Allah ya hana wannan saboda haka ul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haq mutane suna ta kashe kansu akan wani mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba wai ya tsaya akan gaskiya ne tsantsa ba to ka gaya wa Allah ya ce ka ce da su hal min shurakaikum man yahdi ila al-haq shin cikin waɗanda kuke tarayya da su kuke hada su da Allah akwai wanda ke nusar da ku zuwa gaskiya babu da zaran an bi mutum shikenan sai ya ce a bi shi kawai har ma mutum yana iya cewa magoya bayansa duk wanda kuka ga ya doso gidan nan ku kashe shi duk wanda ya ce ba za a buɗa mun hanya in wuce ba ku kashe shi ya za ka faɗi haka kaiwa kaiwa balarabin kawai ya zo ya takumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka taso ce bari mu sare kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku dakata ku dakata ku dakata bashi me kake so akai wannan duk da cewa a cikin isnadin wannan akwai maganan a akwai da'af da wanda ya zo ya faɗi magana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuɗi shi ma ya faɗi magana sahabbai suka yiwo kansa wannan ma akwai da'af a cikin isnadin sai yasa lokacin da muke tafsirin suratul tauba duk wannan al-hafiz ibnu kasir ya ambato su amma shi da kansa ma ya ce amma fihi da'af don haka shi yasa ba ma ba mu ambata ba don haka yanzu ma ba za mu ambata ba قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ka ce musu Allah kaɗai shi ke shiryar da mutane zuwa ga gaskiya in ka bi Allah wallahi ka huta duk abin da Allah ya ce a yi to shine gaskiya duk abin da Allah ya ce shine adalci duk abin da Allah ya ce a yi shine zaman lafiya in an yi shine nutsuwa in an yi afaman yahdi ila alhaq yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haqqo an yuttaba'a shine fitan tantan abishi amma la yahdi ko ko dai wanda baya katabus wajen shiryarwa illa an huda sai in shi ma an shiryar da shi baya iya katakus wajen shiryarwa amma la ya hiddi baya iya katakus ko kaɗan wajen shiryarwa wanda baya wannan shine wanda yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya duk abin da ya faɗa shine daidai a bi shi shi ya fi ko ku aje a bi wanda katakus baya yi a wajen shiryar da mutane gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ce fama lakum shi ma sai an shiryar da shi fama lakum kaifa tahkumun wai me ya same ku ne ya ku mutane kai fata ku ne ya kuke wannan iri hukunci ne ku kyale Allah ku bar wani ku wani Allah ku kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dau wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same ku ne ya ku mutane kuke mutuwa akan wani mutum kun me da shi gunki alhali kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same ku wani irin hukunci kuke wa kanku ku da kanku ku zaɓi wannan hukuncin anya kun yi wa kanku gaskiya ba ku yi adalci ba na'am
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
Allah subhanahu wata'ala ce wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna da yawa daga cikin mutane da kaga suke zaben wani Allah ba Allah ba mafiya yawa ba komai suke ba sai zato sai a zato na dai lankai lankai kawai a zato na dai in an yi kaza a yi kaza da haka ne zaka ji garin zato an kirkiro an jero wani irin magana ana so a jingina wani dan Najeriya da larabci ma bai nuna a bakinsa ba wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ta ina kawai harka ce ta zato ko a jingino ɗan ƙasar abuna ƙasar ƙasar ta abuna dogayen mutanen nan yawanci a Senegal ko a jingino mutum daga Senegal a jingina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ta ina duk wannan ba ka'ida bane wa ma yatabi'u aktsaruhum illa zanna wannan zato ne zato ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka jingina masa wani wanda bai da alaka da shi akan me kawai ka yi abun da za ka yi in shi ka zaɓi ka yi ka yi amma kar ka yi ƙarya kuma ƙaryar kar ka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan wanda duk yayi ƙarya a gare ni muta'ammidan da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar yanzu kawai ya zaɓi fegin da yake so a wutar jahannama ta ina yake so ya zauna ya je ya zaɓa tun daga yanzu yaushe za a yi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar zato ne kawai mafiya yawan mutane suke bi inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kuma shi zato bai taba zama a ce wai zato an dauke shi ya zama ya bada gaskiya ya wadatar da mutane wai daga gaskiya bai ba zai yiwu ba zato sunansa zato mafi yawan zato zunubi ne haka Allah ya tabbatar mafi yawan zato zunubi ne don kawai zaka fada cikin ƙarya ka ina zaton dai kaza ne a ana zaton kaza ne duk abin da kace zaka gina shi akan zato to ka tabbata kawai zaka faɗi cikin halaka zato wani sa'i ko da ya haɗu da ɗan gaskiya gaskiya daga ƙarshe sai ya faɗa cikin bata saboda haka ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah alimun masani ne bima yaf'alun game da abin da suke aikatawa inna dhanna lalle zato la yughni min al-haqqi shay'an ba yadda za a ce wai ga zato nan shi aka ɗauka a kan gaskiya ba ai gaskiya ita ce gaskiya ita ce za ta amfani mutane amma zato bai taɓa ba yadda za a aje zato a gurin gaskiya a ɗauke gaskiya a gurin a ce kuma mutane sun ji daɗi ba zai yiwu ba inna allaha lalle allah alimun bima yaf'alun masani ne game da abin da mutane suke aikatawa mu aikata alkhairi mu yi fatan allah ya tabbatar da mu wajen aikin alkhairi shine yafi daɗi allah samu zama masu aikin alkhairi na'am وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن توفيق الذي بين يديه ولكن توفيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah subhanahu wata'ala ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah bai dace ba sam ba zai taba yiwa ba a ce wai wannan alqur'ani kirkiro shi aka yi daga gurin wani koma bayan Allah a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiro qur'ani yayi wannan fusaha da balaga da take cikin alqur'ani ka duba jerin magana da Allah yake yi tun daga farkon alqur'ani duk inda kake maganar ba inda take warware juna aya da aya suna tafiya ayoyi sama da dubu shida a cikin alkur'ani babu inda aya ta warware ta aya babu sannan wata suran idan ka shiga za ka rinka mamaki Allah subhanahu wataala yana salon magana a faɗi wannan a faɗi wannan karatu kawai ake baka san ma'anan ba ka san cewa kai wannan abun babu ƙarya a cikinsa da yawa daga cikin larabawa sun yi imani da alkur'ani saboda kawai yadda suka ji salon maganarsa wani ya zo kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da magariba ya iso madina da takwabinsa da komai yana haye da doki yace zai yau kam sai manzon Allah sai ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an huta haba ya zo ya raba kan jama'a wai ba za a bauta wa kowa ba sai Allah kadai waye Allah shi bai san Allah ba yace an bar gumaka da aka saba bautawa iyayenmu sun bautawa gumaka duk a cewa sun bata daga yau manzon Allah ya daina ya daina numfashi yace daga yau Muhammad ya daina numfashi ya taho sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi ya taho kafirci ya ɗebo shi ya ce in ko bai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai shi a kawo gawarsa ya ce amma shi yau daga yau ko shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗayan su dai ba zai rayu ba daga yau ya ce kuma duk abin da zai faru da shi ya tsayar in ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka kashe shi shikenan an huta dai ya taho ga takobi ga mashi ga menene yana zuwa an tada sallar magariba a madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha yace wa tur kawai sai a kunna wannan mutumi wa kitabin masur kai amma Allah rama ya karanta zai fi daɗi karanta wani aya biyar na wasur ina na farko
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجد والبحر المسجور
إن عذابه إن عذاب ربك لواقع مم.
ما له من دافع kawai da ya ji waɗannan ayoyin wa tsur ta kare da ra'un Allah ya rantse da dutsen tsur wa tsur wa kitab ne wa tsur wa kitab ne wa kitabin masur wa tsur wa kitabin masur kaji ra'un ra'un kitabin masur littafi Allah ya rantse da shi wanda aka sitarta shi layi bayan layi kuma sannan suna magana yin layi a cikin littafi a gama wannan ko kai kake rubutu ka yi mamaki ka kai wannan layin ka gama ka ɗauko ɗaya layin ka gama ka ɗauko ɗaya layin duk kana faɗan zuciyarka da wani zai ɗauka yana karanta sai ga abin da kake faɗa ka gama wannan ka shiga wannan ya duk sai kai bayani duk abin da kake so kuma ya fahimce ka wa kitabin masur fi raqin manshur والبيت المعمور والسقف المرفوع كاي والبحر المسجور والبحر المسجور Allah ya rantse da ruwa kogi almasjur wanda ke tashi aka malala ruwa a ciki amma ruwan bai fice ya watse ya bar kogin haka ba gashi na yana malale hakan nan Allah ya rantse da shi wal bahril masjur rantsuwa biyar ne sai ta inna azaba rabbika lawaqi jawabin rantsuwan bayan an yi rantsuwa biyar da wasu irin ra'un ra'un banda kwaya ɗaya a ciki sai Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka wallahi sai ya faru sai ya au wannan wanda ya zo sare annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen masallaci ba yana fakon yana likimo yadda zai sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya faɗi sumamme can shiru kawai bai taba jin magana irin wannan ba duniya da ya farfado ya yi shuru ya ce ina wallahi wannan ba maganan mutum ba ne a duniya ba mutumin da ya isa yi wannan magana a jera rantsuwa da waɗannan abubuwan ta ina ma ake cino su kuma yana karewa da wani harafi guda sannan ta ina ake cino su ta ina aka jera su ko me yasa ma aka rantse da su sannan daga ƙarshe a ce inna azaba rabbika lawaqi bayan an rantse da abubuwa biyar muhimmai wallahi lallai azabar ubangijinka za ta faru malahu min dafi sai ta kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sau da aka Allah ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah wannan alqur'ani ina bai taba kasancewa ba sam ba zai yiwu ba a cewa wannan alkur'anin daga koma bayan Allah ne aka kirkiro shi haba wannan alkur'ani yau limamin makka da irin hadda da yake da ita in ya kama karatu qul huwallahu ahad allahu samad gurin kasara sai ya sa fata yaro kankani zaka ji ta kai anya sai dai ya ji tsoro kawai tunda limamin makka ne yake karatu amma ya tabbata an yi kuskure in za ka je Amerika ana karanta fatiha a yi kuskure ba Amirken Amerika da ya san Ƙur'ani ya iya haddata fatiha sai ya ce ma an yi kuskure a nan in ka koma gabashin duniya haka za a gaya maka in ka je kudancin duniya duk inda ka je kana karanta alƙur'ani ƙur'ani shi ake karantawa wannan ƙur'ani da muke karantawa a nan yanzu haka in ka je wani guri ana tafsiri shine ƙur'ani in ka je wani guri inda za ka samu masu karanta suratu yunus ayoyin nan su za ka samu a ko ina ka zagaya a duniya wannan surorin ka ɗauka sai ɗin da limamai ko malamai suka karanta alkur'ani daga farko har ƙarshe ka buɗe ƙur'ani a gidanka ko kuma ka ajiye haddan da kake da ita kana sauraron su za ka ji cewa kai ko harafi ɗaya ba su canja ba sai dai in sun yi kuskure ko kai kayi kuskure saboda haka ma kana hadal qur'anu an yuftara min dunillah wannan alkur'ani ina bai taba zamowa a ce wai an kirkiro shi ne babu wani littafi a duniya da za ka samu wai ana karanta shi a haddace mai gani yana jin cewa eh lalle haka haddan take in banda alkur'ani babu kuma ka samu littafi a duniya yana gaya ma labarin mutanen farko da suka jima sannan babu kuskure a baka tarihin annabi nuhu alaihi salam a baka tarihin annabi adam alaihi salam a baka tarihin annabi hudu alaihi salam sannan babu kuskure cikin tarihin dukkan magabata da suke jiran su ji kuskure don su karyata alkur'ani sun jira sun saurara ba su ji kuskure ba wanda ke nuna wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walid ibn al-mughira bai musulunta ba amma shi ma da yaji hamim ain sin qaf shi ma faduwa yi bai suma ba amma sai da ya fadi ya tashi ya ce kai wa ma huwa bi qawli bashar wannan ba maganar mutum bane ba maganar mutum bane wa innahu la ya'la wa la yu'la alayhi wannan mai ma- wannan maganar wallahi shi zai daukaka ba wanda ya daukaka a kansa amma dai shi kan bai musulunta ba duk da wannan shaida da ya bayar akan alqur'ani don haka alqur'ani wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah sarki annajashi yace meye ne daga cikin abun da ake saukarwa wannan manzo naku me za ku iya karanta mun Jafar ibnu Abi Talib yace masa ga kaɗan daga ciki sai yace bismillahir rahmanir rahim bayan yayi ta'awuz yace taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha wasu riwaya suna nuna bayan ya karanta masa suratu maryam sannan sai karanta masa nan da ya ji suratu maryam duk abin da yake cikin littafin injila da attaura da labarin mutanen farko shine a cikin alkur'ani aka yi bayani ya ce kai wannan babu bambanci cikin abin da muke tare da shi da abin da kuka zo da shi wannan mutumin manzo ne daga Allah saboda haka ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi alqur'ani gaskata abin da yake gaban sa ne na littafai kawai yake yi duk abin da littafin farko suka faɗa alkur'ani ya gaskata su ya zo kuma da ƙari a kansu wa tafsilal kitabi wannan littafi ne mai rabe ƙarya da gaskiya bayani daki daki sai ka samu alkur'ani a baka labarin wannan ka duba Allah subhanahu wataala sai dai bamu labari da muna suratul an'am har jera har jera ƴaƴan itace da ake yi da yadda suke fitowa yau suna fure gobe su dawo yau a ce an yi huda yau a ce sun yi fure yau a ce sun yi abunan menene sunan yan kananan yayan nan zige ne ko menene sannan a ce sun bura sannan a ce sun zama nunanne ta ina abun yake faruwa yaushe suke girma yaushe suke bunƙasa yaushe suke zama sun nuna duka gaba ɗaya ba wanda ya sani har maganan irin su ayaba wanda suke kaman ƴaƴa kaman yatsu suke abu nan ɗinsu da irin su dibino da irin su gero yanzu jera gero a jikin zangarniyarsa da jera masara a jikin totuwarta in ba Allah ba ya isa yi wannan sai da Allah ya tuna mana wannan don mu gane Allah shine Allah wannan alqur'ani ba wasa bane alqur'ani ba ƙarya bane walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi in ka neman littafi mai bayyana ma gaskiya ya gaya ma yadda abu yake har ya tsumu sai da alqur'ani yayi bayani bala qadirina ala an nusawiya banana saboda haka Allah subhanahu wataala yayi gaskiya alqur'ani littafin gaskiya ne wa tafsilal kitabi littafi ne mai bayyana dukkan abin da ya dace a bayyana la raiba fihi babu kokonto cikin alqur'ani harafi daya in mutum ya kokonto harafi daya na alqur'ani yana ganin kai wannan harafin kaza ne in aka ce masa ba'ayi in ya ƙara maimaitawa ya kafirta Allah ya kiyaye mu la raiba fihi babu kokonto alqur'ani min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake wallahi Allah ne ya saukar da alqur'ani wallahi alkur'ani littafin Allah ne wanda ya imani da alkur'ani yayi aiki da alkur'ani wallahi ya rabota duniya da lahira Allah ka azurta mu amfani da alkur'ani da imani da alkur'ani da aiki da alkur'ani Allah ka sa alkur'ani ya zama mai ceton mu duniya da lahira na'am
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل نبذوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah subhanahu wataala ya ce am yaquluna iftara ko ko wani sai zaka ji suna cewa iftarahu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani wani sai su ce wani akwai wani mutum dattijo ko tsoho a can gefen makka shi ya sanar da shi walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ai larabcin da suke magana da shi kafin saukon alkur'ani abunan ba irin fusha ce irin na alkur'ani ba ya za a ce wancan wanda yake magana da ajamiya larabci wanda yake na ƙauye a ce kuma shi ne ya saukar da alkur'ani ko ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ta ina ya san qur'ani wani sai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai ummi ne bai taba rubutu bai taba karatu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون tun kafin saukar da alkur'ani baka taba rubuta wani baka taba karanta wani littafi kafin saukar da alkur'ani gare ka ba ko baka taba rubutawa da hannunka ba da a ce kana yin haka ne ma lartabul mubtilun masu karyatawan da sun ƙara kokonto amma duk wannan baya faruwa Allah ya saukar masa da alkur'ani lokaci guda don haka bai dace ba a ce alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi amma tunda sun ce kai ka kirkiro shi kul ka gaya musu fa'atu bi suratin min fa'atu bi suratin misli ku zo da sura ɗaya misalin alkur'ani mafi karancin sura mafi gajartan sura kamar misali suratul kausar inna a'tainaka al-kausar wad'u man istata'tum min dunillah ku kira wanda kuke so duka kuma bayan Allah ku yabe shi irin yadda Allah ke yaba kansa a cikin alkurani ku ko ku yabi gumakan ku a cikin surar ku a ganta tayi kama da alkurani cike da fasaha da balaga a kawo in dai da gaske wanda bai iya rubutu da karatu ba ya iya kirkiro alkur'ani ku ko kuna da fasaha da balaga tun da can to ku kirkiro ku kuma sura ɗaya kawai saboda Allah ya yi tahaddi su kawo misalin alkur'ani sun kasa Allah ta to qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ku kawo misalin alkur'ani ba za su iya ba Allah ta to ka gaya musu wallahi ko aljanu da mutane za su haɗu da nufin cewa su kawo misalin alkur'ani aljani ya kawo rabin aya mutum ya cikata da nasa manya manyan malaman mutane da manya manyan malaman aljanu a tara su a guri ɗaya da nufin za su kawo alkur'ani ko sun taru suna taimakon juna ba za su iya ba kai daga ƙarshe Allah ce to am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro alqur'ani Allah ce to ku kawo misalin sura goma irin na alqur'ani surori goma masu aya uku uku uku a gani musailama kazzab da yayi ta'addanci waje gwada kawo misalin alqur'ani ba alfilu malfilu yace ba wa ma adraka malfilu zailuha qasirun yanzu wannan shine ina balaga a cikin nan ina fasaha a cikin nan babu ko kaɗan duk da larabcinsa da ƙwarewarsa da yake ganin zai iya faɗa har yana iddiayin cewa wai shi annabi ne amma ya kawo sura alfilu malfilu ha wannan bai bai dace ba idan larabawa masu fasaha da balaga sun kasa fa gairuhum min babi aula wa ahra ya kasa kawo misalin alqur'ani misalin surori goma ma sun kasa to sai Allah ya ce anan to ka ce musu su kawo ma misalin sura daya wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira duk wanda kuka ga dama wanda suke koma bayan Allah wanda kuke hada su da Allah ku ce ku yaba wani Allahn ku ku gani a cikin sura guda daya mafi karancin sura a gani yayi fasaha irin na alqur'ani kuma a haddace aje ana iyawa in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi Allah subhanahu wataala yayi musu tahaddi ina sun kasa tahaddi na karshe shine na suratul baqara shine da suratul baqara am yaqulu a qul in menene wa qul in kun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wannan shine tahaddi na ƙarshe wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina Allah ce ka gaya musu in kun kasance cikin kokonto daga abin da muka saukarwa bawan mu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani qul ka gaya musu wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin babu qul abuli fa'tu bi suratin min mislihi ku zo da sura ɗaya min mislihi mafi kankantan sura in kuntum sadiqina Allah ce fa in lam taf'alu in dai ba ku iya kawo sura ɗaya ba yanzu kam ba ku iya kawo komai na misalin alkur'ani ba walan taf'alu ba za ku iya ba fa in lam taf'alu walan taf'alu shikenan ba za ku iya ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara za ku ji tsoron wuta wadda makamashin ta shine mutane da duwar watsi Allah subhanahu wataala ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ina ba komai ya kai su ga wannan ba sai dai kawai kazzabu suna ƙaryatawa ne kawai bi malam ya hitsu bi ilmihi da abin da ilimin su ba su yaye da shi ba in mutum bai karanta alqur'ani ya fahimce shi ba sai ya so makirkiro ƙarya na jingina wa alqur'ani in mutum bai fahimci alqur'ani ba sai ya dauko wata aya ta jagwalgwala ta yana kirkiro ƙarya na jingina ga alqur'ani yana cewa zai fassara alqur'ani da istihadi sabanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci kawai bal ba komai ya kai su ga haka ba kallabu sun karyata ne kawai bima lam yuhitu bi ilmihi abinda basu kiyaye ilimin sa ba walam ma ya'tihim ta'wiluhu kuma har yanzu tawilin alkur'ani bai zo musu ba ba san tawilin alkur'ani ba ba san fassaran alkur'ani ba ba su zauna a gaban malamai suka koyi fassaran alkur'ani ba suka ce za su fassara alkur'ani da iya sanin su kawai za su fassara alkur'ani da gurbatacciyar aqida wanda bai yi imani da alkur'ani ba shi zai fassara alkur'ani kuma su dau abin da ya faɗa wannan ba daidai bane wanda bai yi imani da abu ba bai kamata ya faɗi abu akan abin da bai yi imani da shi ko a ce za a dauka a aiki da shi sam shine abin da Allah ke faɗa anan bal bal ba haka bane ku saurara ku ji a hakikanin abun hakikanin abun shine kazzabu bi malam yuhitu bi ilmi sun karyata abun da basu kiyaye ilimin sa bane ba sai sun zauna a gaban malamai suka karantar da su alqur'ani ba ba fassara musu alqur'ani ba ba malamai bane suka fassara musu alqur'ani a'a in suka yi kokari ma sai su su dauko fassaran wanda bai yi imani da alqur'anin ba yana ganin akwai nakasu a cikin alqur'ani sai su dauko fassaran su sai za su fassara alqur'ani da shi to dole a samu matsala walamma ya'tihim ta'wiluhu tawilin alqur'anin bai zo musu ba amma ana maganar tawilin alqur'ani samu su ibnu abbas radiyallahu anhuma turjumanul qur'an habrul umma wa turjumanul qur'an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil to da kan ana neman fassarar alqur'ani gurin su ake komawa gurin su ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace saluni fi kitabillahi ma shi'tu ku tambaye ni duk abin da kuke so a cikin alqur'ani وليس في كتاب الله آية ولا سورة إلا وأنا أعلم أين نزل وكيف نزل وفيما نزل babu wata aya ko sura a cikin alkur'ani face ni ina da ilimin a ina ta sauka yaushe ta sauka me yasa ta sauka to ku tambaye ni in kuna so ku san alkur'ani to ku tambaye ni ali ibn abi talib kenan radiyallahu anhu ko ku tambaye usman ibn affan radiyallahu anhu masana alkur'ani wanda suka yi jam'in alkur'ani ko ku tambayi Umar al-Faruq radiyallahu anhu ko ku tambayi Abubakar Siddiq wanda su suke tare da manzon Allah dare da rana a halin tafiya a halin zaman gida har hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don haka duk inda aya za ta sauko sun san me yasa ta sauko tare da su suke gurin aka sauko da ayan ba da wasu gurbatattun mutane wanda suke son ƙarya ba so na gaskiya suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Allah ya kawo suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saukar da alqur'anin suna gurin suna shaidawa in sun faɗi magana akan alkurani su ne magana ita ce ta gaskiya ku samu fassararsu shine tafsiri ku samu fassaran tabi'ai manya-manyan tabi'ai wanda suka san alkur'ani irin su mujahid ibn jabar irin su sa'id ibn jubair irin su abul aliya irin su muhammad ibn ka'ab al-qurazi waɗannan sun irin su imamul hasan al-basri wani sun koyo tafsirin alkur'ani daga sahabbai sahabbai kuma sun koyo tafsirin alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujahid ibn jabar kafin ya ce komai a cikin alkur'ani ya ce sai da na bijiro da alkur'ani a gurin abdullahi ibn abbas sau talatin daga fatihatul kitab alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nasi ana fassara masa sai da ya haka sau talatin a gaban abdullahi ibn abbas ya ce uku a ciki sai da na bi alkur'ani sau uku kowace gaban aya sai na tambaye shi me dalilin saukan wannan ayan ya aka yi ta sauko me ma'ananta a ina ta sauko sai da na yi haka alkur'ani sau uku yayi daga alhamdulillah rabbil alamin zuwa minal jinnati wan nasi ya sake kowa alhamdulillah rabbil alamin minal jinnati wan nasi sai da ya haka duk surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani sai da ya haka sau 30 uku a ciki sai ya tsaya ya tambayi me yasa aka yi kaza yaya wannan abun ya sauka me dalilin saukan wannan ayan sai da ya haka sau uku na alqur'ani yanzu a duniyan yau da wuya ka samu wanda yake wannan amma sai zakin baki a gurin wayansu an ce mujahid ibnu jabar ya ce a cikin alqur'ani kai kana cewa a'a to ai yanzu kana ta gurgula aya daya to saboda haka walamma ya'tihim ta'wiluhu tawilin qur'ani bai zo musu ba shi za su ke faɗin abin da suka ga dama bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi ba su san ilimin alqur'ani bane shi za su ke faɗin abin da suka ga dama ba su ma san meye alqur'ani ba tukunna ba su san hatsarin faɗan ƙarya ma game da alqur'ani ba shi za su ke faɗin ƙarya akan alqur'ani sannan walamma ya'tihim ta'wiluhu tawilin alqur'ani bai zo musu ba kaje ka zauna gaban malaman tafsiri kaga yadda ake tafsiri a ɗauko littattafan tafsiri abu nan kaga wani za a ce a'a wannan ayan kai gaskiya bata fassaru ba akwai wani malami yana karantar da tafsiri wannan ayan kai fassaranta wallahi wani sai akan ɗauko littattafan tafsiri akwai ran da ina ga mun an ɗauko littattafan tafsiri sun fi talatin a garin fassara wata aya a cikin suratul qasas an ɗauko a ɗauko wannan ya ce wannan wa ɗalibai wancan a ce ana so a seta ayin bisa fassara irin na magabata yadda suka fisgo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka ake tafsiri fatihatul kitab fassara fatiha aya uku wanda ya koyar da mu tafsiri mun yi wata hudu ba fassara aya uku na fatiha ba wata hudu ba gama aya uku na fatiha ba a ɗauko wannan a ɗauko wancan akwai malamin tafsiri Sheikh Abdullah Ibn Abdulaziz Al-Awaji idan ya zo ya zauna yana karantar da ku tafsiri in yana ɗauko sunayen littattafai kawai wani sai ta yi minti talatin sunayen littattafai ake rubutawa yana faɗa daka kawai yana faɗa to littafi kaza ma ya ce kaza ya ce kaza to daga wannan me munasabansa da wannan a'a sunan littafin kai kuke rubuta za ku koma ku je ku dubo ina littafin ina asalin abu sai ya kusan minti talatin kuna rubuta wani sa'i sai da fa'i sunan littafin sun kusan casa'in da takwas akan aya guda man zo kawai sai ka samu wani mutum kawai ya je ya lallaba can an gaya masa can an ce kaza shi kenan sai zo ya zauna shi ma sai ku zo ku kewaye shi kenan wai ya zama mai tafsiri mu ma dai Allah ya ji kanmu bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wilu kadhalika kazzaba alladhina min qablihi haka nan waɗanda suke kafin su ma haka suke ta karyata annabawa suka yi ta karyata littafin annaba mutum bai san ilimin abun ba bai kiyaye ilimin abun ba bai je gun malaman abun sun gaya masa ba sai dai kawai zo ya karyata ya faɗi ra'ayinsa wannan ma ya timta abuna kazalika kazzaba allazina min qablihim Allah ta fanzur kaifa kaifa kana aqibatu zalimin don haka kai dubi ka gani yaya karshen azzalimai wanda suka karyata annabawan dadin yaya abun ya kare to yanzu ma ka duba duk mai ƙaryata alkur'ani da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanzur kai baka na aqibatul zalimi dubi yadda ƙarshen azzalimai yaya ƙarshen azzaliman farko yaya kare to haka ma na ƙarshen ma haka zai kare Allah ya sa mu cika da imani wallahu ta'ala ala dukan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah a ciya su da addu'o'i musamman wanda suka fara magana na tahajjud suna tahajjud a waje abunan suna dalibai a waje suna son su shigo cikin jami'a don yin tahajjud a ja hankalin security kafin wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya lura tunda a waje ma ana tahajjud a ko ina in mu akwai wani abunan tsaro musamman lokacin dare ya ja yanzu misali jiya jiya chief security officer na nan makarantar ya bugo waya ke bamu labari kaga a jikin wannan jet din aka zo aka samu jinjiri da jini a gurin an haife jinjirin ne a gurin a'a an haihu ne aka zo aka jefa shi a guri ga yace ga jinjiri babba amma kuma ya rasu a gurin jinjiri ne kawai ko a gurin aka haife shi cikin dare dai aka biyo wayan gari ko suka samu abu nan to kaga dole a kula da daddare yanzu har an zo an aje wannan abun ko kuma mata ta zo ta aihu a gurin ta tafi duk ba abu na dole a kula da abubuwa da yawa ba za a rinka ganin laifin security a wasu abubuwa ba dole ne a ɗau matakin kula da abubuwa ana neman Allah subhanahu wataala ya kare sannan kuma wannan ba karamin barna bane a ce a gari irin wannan an so samun jinjiri ana jefarwa wannan akwai hatsari akwai tashin hankali wajibi ne muna cikin bala'i muna jawo kanmu bala'i gaskiya mutane suna jawo bala'i ya za a yi jinjiri ta ina aka same shi me yasa za a zo a haifi jinjiri a kwari ko a jikin gate a jikin katangar university kawai shikenan a a tafi a bashi ma'ana a haifi jinjiri kawai a wani guri a yar shikenan a bar shi ya mutu ko an kashe shi da gangan ko kuma shi da kansa ya mutu ko ya ko an kawo gawan ne ko amarya ce da jini a gurin wannan hatsari ya kai ya kai makura me yasa jinjirin ne ba a sosa me yasa aka same shi ya aka yi wannan abubuwa ya wuce gona da iri bala'i yana ana so a jawo mutane bala'i idan ana yin haka da rayuwar bayin Allah a cikin gari akwai fa bala'i fa da yake biyowa haka a ji tsoron Allah wannan tashin hankali ba karami bane saboda haka mutane wannan hatsari da mutane ake ciki a zamanin mu ne yanzu al'umman musulmai duk ko ina musulmai a rinka irin wannan abu Allah ya kiyaye haka wannan abun takaici ne da bakin ciki da tashin hankali wajibi ne a musulmai su rinka kula sannan a rinka addu'a kowa ma ya zama mai tsaro ne irin wannan ya kamata a ce inda an samu wanda ya wani aika aika hukuma ta dau matakin da ya dace a kansu kuma a bibi menene dalili kuma ta ina aka samu wannan yaro har aka zo aka yi wannan walakanci Allah subhanahu wataala ya kiyaye to shi yasa dole abubuwa da yawa kai ma ka zama kana kula da abubuwan da ake ciki da kuma yanayi da ake ciki karka taimaka wa masu ɓata gari a cikin harka Allah kiyaye da wanda ya ce mahaifinsu ya rasu shine babba sai je siyo kaya na miliyan guda ya kamata ya koyi kasuwanci ya siyo kaya na miliyan guda ya ba mutane sun rike sun rike kuɗi a dama haka ake abunan yawanci mutane azzalumai sun yi yawa masu neman karya mutum daga an ga mutum da dan jari kaɗan akwai wanda su jiran su kawai su karya mutum yawa a karbi kayansa a rike kawai shikenan shi ma ya zo ya zauna da sai ka sai ka sai ka sai ka biyo yansu aminan babanka yan kasuwa kai ta koyan yanda abun yake yi tukunna kafin a sa abun a cikin jari yanzu gashi an zo abun Allah ya kiyaye Allah ya sa a sake musu kuɗin su zalunci yayi yawa yanzu aka samu karshen ta yawanci wanda ya bawa kayan musulmai ne a cikin watan Ramadan mutum ya karbi kayan wani kawai ya zauna mutane yawanci yaudara ƙarya cin amana ha'inci duk yana na yayi katutu a jikinmu Allah kiyaye Allah sa mu cika da imani Allah ya kare mu Allah ya sa mu daina wayannan sako da muka saba yi a dukkan waɗanda suka turo suke bukatan addu'o'i bayan Allah ta ya juna da addu'a muna fata Allah karbi addu'o'in mu Allah sa addu'o'in mu karbabu ne a gurin Allah muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da aka karanta da ma waɗanda ake karanta su a gurare daban-daban muna tawassuli da su Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu Allah karbi ibadan da muke a cikin wannan wata na azumi da sauran ibada da bayin Allah suke Allah ya sa karɓar ne a gurin Allah Allah masu damuwoyi daban-daban da aka yi ta ambatawa da rashin lafiya da sauransu Allah subhanahu wataala ya yi musu damuwoyinsu masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu daban-daban masu neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka masu neman haddace alkur'ani Allah ya azurta mu ya azurta su haddace alkur'ani da aiki da shi masu neman bukatu daban-daban admission masu neman cin jarrabawa masu rubuta ne ko duka Allah ba su nasara duk kowa da irin bukatar da yake da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda zai zama mana alkhairi a rayuwa Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka sa wannan haduwa ta mu haduwa ce wanda ka yarda da ita Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu musulmai baki daya da ƴan uwanmu na jini Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus innaka ala kulli shay'in qadir Allah ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su a wannan ini mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su a wannan wata mai albarka da mu da iyayenmu da kakanninmu Allah ka hada mu cikin yantawa da kake yi cikin wannan wata mai albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin aiki na gari wanda zai zama alkhairi ga rayuwar mu da addinin mu duk abin da za su iya zama alkhairi gare mu Allah ka taimake su a kansa Allah ka shiryar da su ga bisa manufofin su na alkhairi duk abin da zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa addinin mu ya bunƙasa rayuwar mu da sauran al'umma Allah ka taimake su wajen aiwatar da shi masu nufin gyarawa Allah ka taimake su masu nufin handamewa Allah karka ba su karfin gwiwa masu nufin handamewa Allah ka kawar da su ka kawo mana mutanen kirki Allah ka shugabantar da mutanen kirki a kanmu Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك